الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمتاش درسينا أشرين دبير أتكن كراتم من ألفية الحديث إمام السيوطي رحمة الله عليه يو أشرين دهو قوة الرجب hijira ta 438 wadda ta yi daidai da 22 ga watan 4 a shekara ta 2017 ta miladiya muna cikin annau'ul hadi wa talatin ko al-mu'all al-hadith al-mu'all na'am za mu tashi al-wajh wal wajh ko na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qala an-nawawi rahimahullah والموجه في إدراكها جمع الطرق وصبر أحوال الرواة والفرق نعم يجي والوجه في إدراكها جمع الطرق وصبر أحوات وصبر أحوال الرواة والفرق يجي والوجه أي الطريقة أبن ديك نفي دا الوجه إن أنا وجه ينا نفن واتو ال- الطريقة أي هنيا أي الجهة كوكما الطرق آه، الوجه إن أي الجهة واتو جهة بمعنى الطرق المسلمة ji- wal- al- al- alwajhu fi idrakiha jihar sanin illa idrak bi ma'ana ma'arifa wato hanyar da ake bi a san illar a san illa a cikin hadith jam'u turuq tara riwa- hanyoyin riwayar hadith wato jam'u turuq alhadith ay jam'u asanidi a tattaro asanid din hadith min alkutub min aljawami' wal masanid والجوام والمصنفات والأجزاء دكا أنواع المصنفات من علم الحديث ذاك بيبيو سو gabaki ɗaya ka tattara ka tattara riwayoyin hadisin wa sabru ahwalir ruwati da kuma sabr bibiya na halayen arruwat ay tatabbu ahwalir ruwat yani min haythu al-hifzi wal itqani wajen haddasu da kiyaye abinda suka ruwaito da kuma a wato mulazama su ga malaminsu a duk wannan shine ta abu na biyu a walfirak da kuma alfirak alfirak bi ma'ana nan ya fassara shi da cewa alfirak dinnan ai والفرق أي واتو أسأل ما أنا فرق الطوائف مبن طوائف فما wannan in ma dai ka ɗauka imamu suyuti ya kawo shi ne don dai baitin ya cika a tsoro alfira tunda sanin ƙungiya da rawiya ya shiga ba ta da alaƙa da illa an gani inda aka ɗauki alfirar bi ma'ana jam'u firka na ma'ana wato nihla ƙungiya ta addini ta wata fahimtar addini da aka ɗauka wa in ma a ɗauka cewa ma'ana abin da yake nufi da alfirar jam'u firka in muka ɗauki alfirka bi ma'ana jama'a wato ta tabbo a hawalin ruwat wal jama'at jama'ar ruwat to in ka ɗauki jama'ar ruwat da ma'ana suwaye jama'ar ruwat yanzu duk a masu riwayar hadisi da suka ruweto daga malami guda daya jama'a ce ko ba haka ba to idan su ake nufi to wannan yana da muhalli dama abubuwa guda uku ne ake yi kamar yadda ibn rajab ya nuna a cikin sharhinsa na ilal tirmidhi domin hanyar da ake sanin ilal abu matakai ne guda uku na farko a wato jam'u turuq na biyu su ne sabro a hawalin ruwa biyan halayen ruwa sannan na uku wanda shi ne ma ya fi na biyun muhimmanci marifatu tabakatun ruwa sanin ajinsu yayin da suka zamanto jama'a daya suka haɗu to wane ne za ka kaddamarwa za ka jinkirta wannan shi ya fi muhimmanci a cikin babul ilal bisa aljahuwar ta'adi domin kamar yadda suke cewa illar hadisi ana illanta hadisi ne a cikin abin da aljahu wata adil bashi da madhal a ciki hadisi kawai da zai zo ka garawi an ce da'if ne wannan illarsa a bayyana take amma yawanci illar hadisi tana zuwa a cikin hadisin da in ka bi ka'idodin jarhu wata adil na isnadi ingantacce ne sahihi amma akwai illa boyayya wanda wannan illar ana gane ta ne ta hanyar muqarana wato ta hanyar wato almuwazana tsakanin tabaqatul ruwa ajujuwan masu riwaya to haka muka dauki ma'ana alfiraq dinnan bi ma'ana alji'a wato aljama'at muka dauki kowace jama'a da ma'anar waɗanda suka yi tarayya wajen riwayar hadisi daga malamin guda wannan yana daga cikin hanyoyin da yake ba da sanin illar hadisi asalin wannan maganar na wato hanyoyin da ake gano bayanin illar hanyoyin da ake ta hanyar su ne ake sanin illar hadisi shine maganar ali ibn al-madini da yake cewa albabu idan lam yujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu albabu idan lam yujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu wato babi idan ba a tattaro hadisansa ba kuskuren da ke ciki ba za a ga ba zai bayyana ba ma'anan albab a nan wajen yana nufin hadisin da ya zo akan wata matsala shine ma'anan albab da yawanci za ka ji sun ce matsalar ɗauki babul basmala hadisai da suka zo akan basmala in suna muzakara yawanci haka suke malaman hadisi sai suke a ɗauki babi kaza mu babi ba kamar babi ma'ana hadisin da ya magana akan maudu'i guda sai a kawo shi to shine ke cewa idan lam yujma turuquhu lam yatabayyan qata'uhu idan ba a tattaro wato asanidin sa ba kuskuren da ke cikin riwayar ba za ta bayyana ba na'am na'am al-khatib al-baghdadi yace ya faɗa abinda ma'anarsa ita ce alwajhu fi idrakiha jiha da ake wato idrakin illa illat ay illatul hadith da ake sanin illar hadisi ma'anar jiha anan wajen ma'ana at-turqul musla hanyoyi da suke kaiwa ya zuwa ga sanin illar hadisi na'am jam'u turuq tattara asani tattara hanyoyin riwayar hadisi ay al-asanid al-mushtamalati ala al-mutun wato isnadai da suka hada matani daban-daban da kuma isa matuƙa wajen bibiyar waɗannan asani ɗin min aljawami daga aljawami menene aljami malaman hadisi suka ce haza kitab nau'i ne min tasnif ko min at-tadwin menene aljami a bisa tsari na babi babi la sai dan gyara a ciki na
bangaren ibada da aƙida da siyar da abin da ya shafi
wajen abubuwa tara jami'in ya kamar mun taɓa karanta su mun taɓa ambatan su abubuwa guda tara aljawami ya kusa al'aqaid al'ahkam wanda ya haɗa ibadar da mu'amalat التفسير التاريخ السير المناقب الرقائق الآداب سنم ونين كوبو فأبا نعم الفتن وأشراط الساعة أبو بابو بانترا ونسمي الجواب نعم والمسانيد والمسانيد جمع مسند منين مسند bisa hadisan da kowane sahabi ya ruwaito na'am kamar na'am uhum wal ajiza menene al ajiza al juz'ul hadithi ne ake cewa al juz'ul hadithi ahsan hadisi da aka wato hadisai da aka tattara su akan wata mas'ala guda daya ba lalle mas'ala ba akan wata juz'iyya muayyana ko mas'ala kamar kamar juz'ul qira'a halfal imam na bukhari daga juz'u hadithi ko kamar juz'u raf'il yadayn fi salat na buhari shi ma juz'u ne hadisi zai iya zamantowa kuma hadisi juz'u din shine juz'in waɗansu hadisai muayyanai kamar juz'in nasa'i wanda dr sani yayi tahqiqin sa juz'u ma aghraba ma aghraba shu'ba ala sufyan wa ma aghraba sufyan ala shu'ba hadisan da yake shu'ba ya ruwaito ya zamanto garib sufyan bai ruwaito su ba da hadisan da sufyan kuma ya ruwaito shu'ba bai ruwaito su ba da yake sun yi tarayya wajen malamai da yawa to wannan juz'u ne hadisi to wannan duk sune al-ajza na'am wa sabru ahwalir ruwati wal firaq wato tatabbu'uha bibiyan su bibiyan ahwalur ruwati halayen masu riwayar hadisi ai bi ma'ana tatabbu'uha bibiyan su bi an yanzura fi ikhtilafihim shine ya duba a cikin sassab a cikin sassabawar su yadda suka sassaba da juna ya kuma yi lura bi makanihim min al-hifd da matsayin su wajen hadda da darajar su wajen itikani wajen kyautatawa wadab da kiyayewa an ruwaito daga ali ibn al-madini ɗaya daga cikin bajiman wannan fanni wanda suka yi shahara suka yi shuhura da ilalul hadith ya ma rubuta littafi yana da ilalul hadith ilal ibn al-madini kun taba ganin littafin ku duba yana cikin intanet ku yi tanzilinta risala ce yan karama wadda haka yake aka kira shi ilal ibn al-madini wanda ya tara a madarisun ruwat shi ne fara magana akan madarisun ruwat da ilmin tabaqat na'am cewa shi ya ce shi babi idan ba a tattara hanyoyin wato asanidinsa ba kuskuren da ke ciki ba zai bayyana ba kaga shine yayin ishara ga wannan tafarki na farko da ake jam'u tsoro naka idan mutum yana so ya san illar hadisi la budda min jam'i tsoro shi yasa ba wanda ya iya kiyaye wannan fannin sai al-kuffar al-mutqin qala al-hafiz a cikin sharhin nukhba wa hadha al-fann min aghmad anwa' al-hadith wannan fannin ya fi kowanne rinsi a fannonin ilimin hadisi wa adaqtuha maslaha wa adaqtaha maslakan kuma shine mafi rintsinsu wajen bi wajen bi a gano shi wala yaqumu bihi illa man manahahu Allahu fahman aliya ba wanda yake wato gwanan cewa a cikin sa ya tsaya ya bashi haƙƙin sa sai wanda Allah madaukakin sarki ya bashi fahimta madaukakiya wa ittila'an hawiyan da hange ga turqul hadith mai tattarawa yanda zai zama dukan cewa abinda bai sani ba kaɗan ne kan abin da ya sani aka sunu abinda muka sani kaɗan ne kan abinda ba mu sani ko? na amma sai ka ji mutum ɗan an yi tambaye shi ce kai wannan hadisin da yi kama da magana annabi sallallahu alaihi sai ka ce idan ya haka ya kiyaye dukkan hadisan yace wa idrakan li maratibir ruwat da ma'arifa sani ga matsayin mata maratibir ruwa shine ilmin tabaqat da nake gaya wato a tsari na masu ruwayar hadisi matakai-matakai na su wa ma'arifatan shafiya da kuma sani wanda yake mai warkarwa wala mai tamakan fihi illa afradu a immati hada sha ba wanda suka yi magana akan wannan fannin sai ɗaiɗai ko ababen a kirga ba su fi wato ka kirga su da ‘yan yatsunka ba na masana na ma'abuta wannan sha'ani na ilimin hadisi wa huzzaquhum da kuma wato masu hazaka daga cikin su sune wato waɗanda suka fi kowa wato kaifin fahimta wa ilaihimul marja'u fi dhalik sune makoma a cikin wannan fanni lima ja'ala Allahu azza wa jalla fihi min ma'rifati dhalik saboda Allah abinda Allah ya sanya musu na sanin wannan wal ittila'i ala ghawamidhi da kuma hange akan abubuwa masu rinsi a cikin sa duna ghairihim ba wani su ba min mallamin maris dhalik wanda yake shi bai tsaya yayi gogayya ya san wannan ba ثم ذكر مواضع الأولى نعم نعم to bayan ya gaya mana hanyar da ake bi don a san illa a cikin hadith sai kuma ya gaya mana wato a jinas ɗinka illar iri na wace tare da cewa shi kuskure ba za ka iya kiyaye shi ba saboda kowa da irin yadda yake kuskure ba za ka iya kiyaye shi ba to amma saboda bibiya malamai sun gano kan cewa yawa yawan kuskuren nan ya za a iya iyakance fuskar da ake samun wannan kuskuren kuma sanin wannan yana da cikin abin da zai taimaka ma mutum a wajen shi kansa idan ya zo din ya rinka neman irin wannan ilan shine yace wa galiban wuqu'uha fi sanadi abin da yake galibi shine wato abin da yake yafi afkuwa wuqu'uha fi sanadi afkuwar illa a cikin islami wato illa ta fi afkuwa a cikin islami bisa a cikin masjid wa ka hadithil basmala fil musnad kamar hadithin albasmala wanda ya zo a cikin almusnad a cikin hadisi wanda yake ai musnadi marfu'i muttasil shine hadisin sallaitu halfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar wa kulluhum kanu yaqra'una bilhamdillahi rabbil alamin la yaqra'una bismi bismillahir rahmanir rahim wannan hadisin yana da illa to amma wajen bayanin ilal din zamu ji a cikin sharhi ibn hajar yana daga cikin wanda suka yi kyakkyawan tafsir na ibrahim illa da misali a cikin luka cikinsa ala kitab ibn sala wannan allah wannan ya kawo shi ya dauko daga luka cikin al-ethiopi domin al-habib ibn hajar cewa yi illa in mata abu a cikin isnad wa in mata abu a cikin matan idan ta abu a cikin isnad in ma ta yi shuka a cikin isnadi ko ba za ta yi shuka a cikin sana'a kuma in ta yi suka a cikin isnadin in ma ta suka a cikin matanin ko ba za ta yi suka a cikin matanin ba sauraka a kasam nawa za su zama to kenan shida biyu sau uku illa a matani a isnadi amma ba ta yi suka a cikin isnadin ba ko biyu kenan ko a'a illa a cikin isnadi ba ta yi suka a cikin isnadin ba illa a cikin isnadi ta yi suka a cikin isnadi biyu illa a cikin isnadi ta yi suka a cikin matin uku kenan ko to sai illa a cikin matin ba ta yi suka a cikin isnadi ba sai illa a cikin matani ta yi suka a cikin isnadi sannan illa a cikin matani ta yi suka a cikin matani shida biyu sau uku to shi ne ya kawo misalan ya ce al'illatu idan waƙa'at fil isnad faƙad taqda wa qad la taqda wa idan qadahat faqad tahussuhu wa qad tastarjihu al qadha fil madin fahimta illa ta zamanto a isnadi qadiha ghayr qadiha a fil isnadi ko illa a cikin isnadi ghayr qadiha illa a cikin isnadi qadiha illa a cikin matan ba qadiha qadiha tayi wato qadiha fil isnadi kuma illa a cikin afwan illa a cikin isnadi ghayr qadiha illa a cikin a cikin isnadi taqdahu fil fil isnad illa a cikin isnadi taqdahu fil isnadi wal matan sannan illa a cikin matani ghayr qadiha illa a cikin matani da sai qadihi a cikin isnadi illa a cikin matani da sai qadihi a cikin isnadi da matan na to shine ga misalai nan yadda ya kawo su yace ومثال ما وقعت فيه العلة في الإسلام مثال illa da ta afku a cikin isnadi walam taqdah mutlaqan bata yi shuka a cikin isnadi bata yi shuka ba mutlaqan ma'anar mutlaqan la fi isnad wala fil matan bata yi bata yi shuka akan hadisin ba gaba daya ma yujia ma yujadu mudallasan bil an'ana fa inna dhalika yujibu yujibu at-tawaqquf an qabulihi fa idha wujida min tariqin akhar qad sarraha fihi bis sama' tabayyana anna al-illata ghayru qadira kamar a sami isnadi na riwayar mudallis ya ruwaito hadisin bil'an'a wannan illa ce ko? to amma tana suka akan isnadin ko ba ta suka idan aka samu da jam'u turu a wata isnadi ya bayyana bin sama ya ce haddasa ne ko same su ba ga ya nuna kan cewa illar ba mai suka ba amma ta hannun dai illa idan mai isnadi yayi an ana illa ce illa ce tunda baka tabbatar ba cewa an ana da yi tana suka a ingancin hadisin ko ba ta suka yace misalu ma waqa'at fihi al-illatu fil isnad wa taqdahu fihi dun al-matn ما رواه الثقة يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن أمر بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيئان بالخيار فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معل غير صحيح والمتن صحيح على كل حال والإلة في قوله عن أمر بن دينار وإنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلم بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار وكلاهما ثقة wannan shine ake cewa ibdanu rawin bi akhar idan ka canza rawi da wani idan kowannen su fiqa ne kaga wannan illar ba za ta ci matanin ba tunda dai kowa ka kawo fiqa ne amma ta tuci isnadi ta tuci isnadi to in ba ta tuci matanin ba me amfanin akan ta tuci isnadi mai amfani ba na shi wanda ya kuskuren ba na wanda ya kuskuren za a kiyaye ai ya taba yin ya taba iddanin amr bin iran da abdullahi bin iran ya nuna cewa a cikin haddasa fa akwai dan yawa ya taba wahabi kun ga yadda suke ko haka ake kirgawa wanda irin wannan sai masa yawa to sai kawai a ce wannan ai yuhdu kafiran ko sanuhun lahu amha shi ne fa'idar sanin illa ko da ba ta ƙarfi a santa don a kiyaye ta wato kamar littafi ne wanda ake rubuta wanda suke daura a duk ba ba su rubuta komai ba amma ko da cikin in sun rubuta littafin rijal za su faɗa amma duk yana kan sun san kowa da abin da na na'am a kowannen su mu'allim hadisi ne mu'al daga an ga illa sai dai illar qadiha ce ko gairu qadiha amma wannan duk abin da ake faɗa na wajen illa ce yanzu hadisi kowa ya ruwaito hadisi hadisin albayyan bin khiyar hadisin ibnu umar kowa ya san kan cewa abdullahi bin dinar ne yake kowa ya ruwaito abdullahi bin dinar sai kawai aka samu wani rawu duk da yake fiɗa ne shi ma sai kawai ce amr bin dinar malaman hadisi ba don hankalin sai tashi ko ce a'a shi amurka ne jikin yana da wannan hadisi sai a kama bincike to daga zarar an yi wannan aka yi kan cewa ba wanda ya mai dutse wannan to an san cewa wannan illa ce wannan illa ce domin ga shi islami nabi amma akwai kuskure yayin da ya zama to ba wanda ya mai dutse shi kuma dukkan waɗanda suka rawaito daga malaminsa ba wanda suna da yawa amma shi kaɗai ya kaɗai ba da wannan aka auna shi tare da sauran aka ga martabar da tana can ƙasa sai a cewa wannan za a ɗauka yana da cikin kuskurarsa ka ga zama so hadisi da al kaga wannan shine misalin illa qadiha fil isnadi dun al matn an gane illatun qadihatun fil isnad dun al matn wa mithalu ma waqa'at fihi al illatu fil matn dun al isnad ولا تقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنها شين سابان اللفظ وجل رواية الحديث طبعا إنما الأعمال بالنيات إن العمل بالنية العمل بالنية duk wannan sabanin lafuzan wannan illa ce saboda wanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hadisi ne guda daya to amma kaga yayin da ya zama to za a iya jam'i tsakanin su da baki daya da ma'ana guda daya to ba ta zama to illa ne suka ba sai a ɗauke shi wannan babin riwaya mai ma'ana ne kowa ya rawaito da ma'anar da ya fahimta wa gani illa ce fil matni amma ba ta suka la akan isnadi wala akan matni wa misalu ma waqa'at al illatu fi matnihi wastalzamat al qadha fil isnad ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسلام راوي رواية بالمعنى a cikin riwayarsa bil ma'ana ya zamanto ya canza a cikin riwayarsa bil ma'ana ya zamanto ya canza ma'ana to in ya canza ma'ana wannan ma'ana da ya canza za ta yi suka a kan islami ko za ta yi suka a kan cewa dukiya ne amma da ta yi suka a cikin islami ai har a mutum inda na wannan canja ma'ana ne yanzu kaga kamar misalin duk da yake nan hafiz bai kawo shi ba amma kamar misalin hadisin a wakil hadisin aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta yayin da ta yi yayin da ta ga al'ada tana cikin ihrami yace mata isma'i ya umarce ta yace unqudi sha'araki wa tasimi wasna'i ma yaf'alu al-haj ghayra an la taqufi bil bayt yace mata ta wai ta kwance gashin kanta sannan ta yi wanka sannan duk abinda mai hajji yake yi ita ma ta wake da ya tashi wayar hadisin ga wake malamin hadisi malamin imam ahmad hafi mutu amma da ya riwayar hadisi bil ma'ana sai ya ce amma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara al-ha'id an tamkuda sha'arha inda al-ghusl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mace mai haila ta kwance kitsan kanta yayin da zake wanka ya kuka ga wannan istikari wannan tasarrufin a cikin ma'ana ya canza ma'ana umarni ne da ya zo a kan mace mai haila in za ta yi wankan shiga ihrami na aikin hajji amma shi sai ya ta'amini sau da aka gano da kan cewa kenan mace in tana da kitso wajibi ne ta farci kudan ta inda ta cikin haila amma abin da hukunci ne zai bayani ke nan shi ya sa sai imam ahmad ya ce akhta a fihi wa ke khata an fahishan ya yi mummunan kuskure a wannan ruwa ya yi mummunan kuskure to kaga ya yi suka akan isnadin saboda ya yi tasiri a kan ciwon ke amma gaskiya haka matanin ma tun da matanin ma ba za a karbe shi wa misalu ma waqa'atil illatu fil matni duna al isnad saboda haka wanne ne wani misali ne zai dace illa ta afko a cikin matani ta shuka a cikin isnadi kawai banda batun na ba su soki macinin ba sai isnani ba yi tunani inda da ya faɗa kama a samu hadisi ne guda ɗaya sahihi ɗaya kuma ba'i da ibn isnad amma matakin nasu kuma da ɗaya
ba ta waye ya kuskura tunda shi abu da'if in ruwaito matan sahih da akunsa rauninsa bai tasiri a kansa ba ya kiyaye ai abu da'if ba a ce baya taba daidai ba wata ran yakan yi daidai yayin da ya dace da matani ya ruwaito matani sahihi kamar yadda masu kamar yadda lafiyayyun mutane ya ruwaito a sahihi to yayi lafiya a nan da da abu da zan tasiri sinadin gaba ɗaya yanzu yana da yana da matsala yana da illa amma kuma ɗaya isnadin sahihi ba shi da matsala to na shi ba wancan isnadin a wannan hadisin ba shi da matsala ko domin abda'in shi ma idan ya ruwaito abin da yake a sahih yake ruwaitowa ya nuna kan cewa ba abin yana daga cikin usabarsa yana daga cikin daidaitinsa kun tunani illa a cikin matini tana suka a cikin isnad amma kuma ba ta suka a cikin matini na'am ai wannan ta'arud ne ko in bai inganta inda akwai kuskure ai wanda ya wanda ya kayyade wancan ko kuma wanda ya iflaki a wajen tafsiri yayi kuskure na'am Tahu mbak Ila Yang itu kita Nak malik yuktaman tasawuri Wanda ah, abin nan ah, akwai muka cikin yana nan a cikin yana nan a yana nan a ɗaki Ah, yana nan a ofis muka da ibn salah Bukhari ne sai ka Bukhari
zai aiki wannan
Habu Bari mai minti 45 biyar ko sauran sauran minti goma ko to wa misalu ma waqatil illatu fil matni duna al isnad misalin illar da ta afku a matani ba a isnadi ba kuma ta yi suka akan isnadi da matanin ma ashara ilayhi an-nazim bi qawlihi wa ka hadithi wa ka hadithi al basmala fil musnad wannan hadisin misalin da ya kawo illa ce fil matni wa qadahat fil matni wa qadahat fil sanad mu karanta sharhin wata illa zai kawo shi a cikin sharhin wato abinda mafi yawa afkuwar ita illa fi sanadi a cikin isnadi kamar hadisin Musa ibn Uqba daga Suhail ibn Abi Salih daga babansa daga daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace wanda duk ya zauna a wani majalisi sai wato yasashen zance ya yawa a cikinsa sai ya faɗi kafin ya tashi daga wannan majalisi sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da godiya a gare ka babu abin bauta da gaskiya sai kai ina neman gafararka ina tuba zuwa gare ka za a gafarta masa abin da ya kasance a cikin wannan majalisi nasa an ruwaito cewa imamu muslim ya tambayi imamun bukhari akan wannan hadisin sai ya ce haza hadisun malih wannan hadisi ne kyakkyawa sai dai ma'aluli ne yana da illa kaga ba bukhari ya ce ma'alul ce ce mu'allal ba malaman hadisi suna faɗa illa annahu ma'alul kaga shine hadisin da nake ce maka imam muslim ya durkusa yace dan Allah ka gaya min illa yace la turidu an tasma'u ba ka so kai yace dan Allah dai ka gaya min to sai ga bayanin illar ta ta yace haddathana bihi Musa ibn Isma'il yace Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki shi ya garanta min hadisin yace Huhayb ibn Khalid ya karanta mana hadisin حدثنا سهيل يرويته daga سهيل daga عون بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس إلى آخره وفي روا... نعم وفي رواية عن عون بن عبد الله وهذا أولى يجي والنشين يبداجوا لا يذكر لموسى بن عقبة سماء من سهيل يومن ba a kiyaye wato riwaya ingantacciya ga Musa ibn Uqba daga Suhail domin Suhail kun san ya sami illa da ya sami ikhtilaf saboda haka riwayar Musa ibn Uqba duk da dan garin sa ne dan Madina daga Suhail ba sama'i ne tabbatacce ba saboda haka abinda abinda Wuhaib ibn Khalid ya ruwaito daga wajen Suhail ya fi inganci bisa riwayar Musa ibn Uqba daga Suhaib shi Musa ibn Uqba salakal jadda ya bi hanyar da aka saba Suhaib ibn Abi Salih an abi da an abi Huraira saboda ka duk hadisi na Suhaib sai a dauka haka yake an abi an abi Huraira saboda ka yayin da wani zai ruwaito sabani kiyaya za a yi a kiyaye Suhaib an Abdullah ibn Auf an Abdullah ibn Auf an Auf ibn Abdullah عن عون بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل wa zai kiyaye irin wannan in ba wanda yake da mazib da karin hadda ba saboda haka wannan ita ce a riwayar mahfuza wacce kuma sai ta zama to ita ce a riwayar al-hafa al-munkara shine da muslim ya ji wannan yace la yahsuduka la yuhibbuka illa hasad ba wanda zai yi sai mai hasada saboda irin wannan to kaga wannan shine illa kaga illa ce a wannan illa ce fil islam wa illa asalin asalin hadisin ya inganta ta wannan ta ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Aisha hadith kafaratul majlis ya inganta amma da wannan isnadin hadisin Abi Huraira hadisin Suhail ibn Abi Salih bai inganta ba mutum to ka gani a galiban tana afwa illa haka take afwa a cikin isnadi sai a zo a yi sulukul jadda a tayar da isnadi a kawo shi na bibi suhail ibn abi salih an abi huraira an abi huraira an abi an abi huraira bainama riwaya ita ce mursala kaga sai wani ya kuskure ya mai da ita muttasila illa kuma takan abku fil matni a cikin matani qalilan amma kadan wato tafi abkuwa a isnadi eh wannan shi ma wani taujihi ne na wa galiban wuqu'uha fi sanad wato galiban illa a matni a sanad ta fa afuwa bisa a matni wato abin da yasa illa ta fa afuwa a cikin isnadi saboda anan ne ake kuskure amma matni ko dan fikihun tun ya kiyaye hadisi yanzu kowa mu din ne yanzu kaga wani ya wani in ka hada shi ya haddace wata kila zai iya haddace 40 hadisan da bulughul maram da umdatul ahkam yake duk mutum ne amma wata kila da ya haddace hatta da ya haddace alal misali ko bulughul maram din ya ce ya haddace waɗanda suka rawaito hadisi kaga ai sai ka to ballantana kuma a ce zai rinka haddace su da isnadi to shi sa yawanci an fi kuskure wajen isnadi na'am kamar hadisin korewar karatun basmala wanda imamu muslim ya kadaita da riwayarsa fil musnadi a cikin hadisinsa sahihi yani fi sahihihi a cikin sahihinsa daga riwayar walid ibn muslim al-qurashi maulahu yace haddathana al-auza'i an qatada daga qatada cewa shi qatada ya rubuta zuwa gare shi yukhbiruhu yana bashi labari daga Anas ibn Malik cewa Anas ibn Malik ya gaya masa yace nayi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abi Bakr da Umar da Uthman sun kasance suna budewa da alhamdulillahi rabbil alamin ba sa ambatan bismillahir rahmanir rahim a farkon qira'a wala a karshen ta wannan hadisi mu'allun ne illa ne a allahul a'imma manyan malamai sun bayyana illarsa kamar imamu shafi'i da imamu dar kutni da imamu baihaqi da ibn abdulbar wa gairuhum da waninsu daga cikin manyan malamai bi wujuhin ta fuska daban-daban awdahaha wala khasaha al-musannif fi tadrib imam suyudi marubucin wannan littafin ya bayyana waɗannan fuskoki kuma ya kawo su a takaice a cikin at-tadrib tadribur rawi sun makala sannan ya ce wannan hadisin yana da illoli guda tara al-mukhalafati min al-huffazi wal aktharina sabawa daga manyan malamai da kuma mafiya yawa domin a malik ya saba don malik ya ruwaito shi mawqufan yace sallaitu khalfa abi bakr wa umar sallaitu khalfa abi bakr wa umar fa kanu yastaftihuna alqira'a bilhamdillahi rabbil alamin ayanan haka malik ya ruwaito haka zalika waninsa to duk sun saba ma shi alwalid ibn muslim na'am illa ta biyu al-inqifa shine inqita'i tsakanin tsakanin auza'i da fatada ko da yake wannan aiki taba ce wannan aiki taba ce ba za a ce mata in ƙifa'i ba al'ingiza tsakanin wa da wa wani yana bukatar wani yana bukatar jan bukuru kamar a gani ko ku sanya alama a nan wajen za mu duba mu gani dan dai in dai ba dai wannan kitaba din ce aka dauke ta al-inqifa ba al-auza'i ai yana riwaya da katada ko ko da auza'i yana riwaya da yahya ibn abi kathir yahya ibn abi kathir ta katada to ihtimal tsakanin auza'i da katada ne muje وتدليس التسوية أبي تدليس التسوية شيني وليد بن مسلم هذا وليد بن مسلم ينا تدليس التسوية ياتي حدثنا الأوزاعي وكذا كاي ما قد تدليس سا أبا كاي ما قد تسوية سا domin taswiyarsa shi ne daga malamin can sama sai je masa tadlisin a sama saboda kan yi roito da an ana a sama ma ba za a karɓa ba domin ko shi ya bayyana bis sama tadlisinsa ya kau amma taswiyarsa a can sama ba ta kau ba saboda ka wannan ma illa ce walkitaba da rubutu shi ne shi a wata halatul kati da ba san wanda ya rubuta ba tun da shi katada ba a ce shi ne ya rubuta ba an rubuta shi ne ya rubuta da ya ce kataba ilahi bi hafi yadihi wanda shi ma a kafin a tabbatar da hafi yadi din sai idan ya sani ko kuma ya kafa shaidu a kan cewa wannan rubutun hannun katada ne ita kanta kuma kitaba ita kanta duk da yake tana da cikin turkul tahammul amma ba kamar assama'u lillah bi shaykh alkitaba ana riwaya da ita amma tana da sharuɗa sai idan ya zama to tare da kitaba din akwai almunawala in aka hada ko kuma alkitaba tare da ijaba ya rubuta maka kuma ya ce na gaza maka ke riwayar wannan hannu amma alkitaba mujarrada min al-ijaza kuma mujarrada min al-munawala tana da rauni wajen riwaya wal'ibtirabu fi lafzihi da wato salon salo sassaɓawa wajen lafazin hadisin wal'idraj ana yi akwai idraji an ce idraji ne layar kuruna ɗin nan waɗansu suka ce ai kamata a yi sirruna ne waɗansu suka ruwaito shi suka ƙara lafazin shi wasu butu ma yi khalifuhu an sahibihi an sahibi an sahibihi da saɓanin abin da yake saɓa masa daga ma'abutan an sahibihi ko kuwa an sahabihi an sahabihi wannan sahibihi din ba daidai bane sahabihi sabanin abin da yake saba masa daga sahabinsa shine Anas ya saba da wannan shi yana yana yana yin yana karanta bismillahir rahmanir rahim sai dai sirran na'am da kuma sabawarsa ga adadu ga abinda abinda adadu tawatur suka ruwaito na kan cewar bismillah tana ɗaya daga cikin ayoyi na fatiha al-hafiz al-iraqi yace fadin maganar ibn al-jawzi amma hakika malaman hadisi sun yi sun hado akan ingancin hadisin Anas wanda aka ambace shi fihi nazar akwai duba a cikin maganar tasa ga shi ga imamu shafi'i da kwaman zukira ma'abu da wanda aka ambata tare da shi ba sa faɗi ba sa yadda ba sa yadda da ingancinsa ba kalamu haula iblis baƙin ladid da'a yanzu maganar waɗannan malamai ba zai yi suka akan ittifaƙin da ya da awarsa ba sun makalar musannif sai mu tashi ko wa nawwa alhakim وعليكم السلام ورحمة الله نعم ايه طبقات الرواة مظاننسا wanda yafi magana akai ibn ibn rajab ne a sharh ila al-tirmidhi a sharh ila al-tirmidhi kuma akwai wani saboda maganar ibn rajab din wani ya je ya rubuta risala akan tabaqat ashab tabaqatul ruwat an az-zuhri ibn ilimi ne wanda yake lam yanbuj shi ibn rajab ishara kawai ya kawo ishara da kawo amma da ma asali wanda suka yi suka kasa masu alaf tabaqat kafin shi su imamu nisa'i ne kafin imam ibn ali ibn al-madini shi ya fara a cikin madarisul ruwat sannan imamun nasa'i ya bi shi shi ma yi magana akan tabaqat ashabu nafi to a cikin ilal tirmidhi shi a sharh ilal tirmidhi ibn rajab ya faɗi tabaqat az-zuhri da tabaqat din nafi da tabaqat na al-a'mash da tabaqat na yahya ibn yahya ibn abi kathir da tabaqat din da tabaqat din ina jin mansur ibn al-mu'tamir ne ne ko ibrahim an-nakhai da tabaqat din qatada tabaqat ashabu qatada wa'annan muftirin din saboda ka mawdu'i ne da yake bukatar ci gaba da bahas akan sa mawdu'i ne da yake ci gaba da dan yana da wahala kafin kai yana bukatar bibiya da kirga kurakuran da masu ruwa suke kuma za ka iya kirga kurakuran da suke ba sai ka je ka bibiye lissafan ilan ka kiyaye kowa irin kuskuren da yi sannan ka gani wane ne ya fi karancin kuskure kuma bayan haka dole sai ka san tarihi ka san yaushe rawi ya zo ya haɗu da malaminsa kuma tsawon lokaci nawa ya zauna a wajen yaya mulazamarsa take dan garin su ne ko ku zuwa yi idan ya zo irin kawai haɗuwar lokacin aikin hajji ce ko kuwa zuwa yi da takanar don neman ilimi ya zo ya lizince shi duwa inan abubuwan wato ba ƙaramin bincike ba ne za ka yi kafin ka sani amma hidima ce da ilimi ba kaɗan ba ɗaji shi yasa shi kansa a wanda ya tabaka ta asabu zobe din bayan shi ba wanda ya bibiye wannan ni a sani na dai san kowa na'am sai mu ci gaba da muslim ko? na? banji ba? so subhanallahu walhamdulillah nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk